بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم أكو ga watan rabiul awwal hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da alhamis ishirin da tara ga watan tara miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin fiƙo malikiya a littafin muktasar khalil muna cikin babin aure bayani akan sadaki معالي ابراهيم هم كذا وكذلت muna magana in ba manta ba a kan shigari auren shigari muka ce shigari ya kasu kashi uku akwai sarihu shigar akwai waju shigar akwai murakkabin bainahuma sarihu shigar shine kamar auren mace da mace canji kana da taka yana da tashi ka bashi taka ya baka tashi ba tare da an yi maganar sadaki ba wannan sarihu shigar kenan wanda shi hukuncin shi ko kafin a yi dukuli ko bayan an yi dukuli aka ji za a bata abada wajen shigar kuma kowace an ambaci sadaki amma sharaɗi ne zan baka tawa akan kuɗi kaza kai ma zaka bani taka akan kuɗi kaza kaddar da ɗayan ba zai bayar ba ɗayan ma ba zai yiwu ba to shi ya kawo shigarin to shi wannan tunda an ambaci sadaki kuma ba a biya ba kamar zamiya za a yi za a ce in kafin a yi dukuli ne tunda ya zama shigar za a bata auren amma bayan dukul za a tabbatar da auren da sadakul misli sadakin tamkatta ita wanda aka yi dukuli da ita a wannan ainihin waje shigar din murakkabun bainahuma kuma ɗaya an ambata ɗaya ba ambata ba to kowanne zai yi matsayin shi wanda ba ambata ba kaga ya zama sarihu shigar kabla dukuli wa bada za a warware wannan auren wanda ko aka ambata kafin a yi dukul in an ji za a warware auren amma bayan an yi kwanan aure aka ji za a tabbatar da auren za a biya wanda ya fi yawa sadakin ko musamma ko sadakul misli ma'anar musamman abin da aka ambaci kuɗin da za a ba tun da dama an ambata in ko to sai a duba ga kuma tana da sadakul misli sai a duba tsakanin sadakul mislin ta da abin da aka ambata wanda ya fi yawa shi za a bata wannan kamar muraja'a muka yi a darasin mu da baya saboda in ban fahimci wancan ba wannan din zai wuya ya samu wurin zama wato uwilat aidan fi ma iza samma li idahuma ودخل بالمسمى لها بصداق المثل wancan maganar da muka faɗa na farko an fassara mudawwana da wannan maganan cewa idan ɗaya an ambata ɗaya ba ambata ba wacce aka ambata in an yi kwanan aure da ita za a bata al'afsar minal musamma wa sadaqul misli ba shi muka faɗa baya ba yace to kuma an sake samun wani fassarar mudawwana aidon kuma dai bayan wancan fassara an sake samun fassarar mudawwana cewa fi ma sammali idahuma cikin wanda ya ambaci sadaki ga ɗayar su bai ambata wa ɗayar ba kaga ya zo murakkabun bainahuma kenan ko sannan wada kala bil musamma yayi kwanan aure da wanda aka ambata da hagare ta din to an fassara mudawwana da cewa bi sadaqil misli za a bata sadaqul misli ba zancen aksar sadaqul misli ta ko shine akal daga musamman ko shi ne aksar tun da ya zama murakkabin bai ma za a bata ainihin wannan sadakul musulmi kun ga ya zama kamar tawili biyu kenan wancan tawilin ya nuna za a bata al'aksar min al-musamma wa sadakul misli ba to amma a wannan tawilin kuma kawai za a bata sadakul misli shine bambancin wannan da wancan amma dukkan su yana magana akan wajen shigar ne mun gane wannan to mun gama da batun shiga ne وفي منعه بمنافئا وتعليمها قرآنا وإيجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسق وكراهته كالمغالاة فيه والأجل قولان wannan ƙaulani shine ainihin abin da masu nawa suke cewa mubtada mu'akkar ma'ana an yi kaulani an yi kauli shi cikin me fi man'ihi cikin hana yin sadaki bi manafi'a da amfani wai mutum ne zo zai auri mace ya ce amma shi gaskiya bai da kokobo amma ta faɗi wani abu da take so ya yi mata na amfani wanda wannan amfani shi ne sadakin in tana da gona ya noma mata in tana da wani itace ya sara mata in tana da wani aiki ya yi mata a maimakon sadakinta to yanzu idan aka yi haka wannan ainihin sadaki da irin wannan amfanin an hana ne ko kuma kawai makaruhi ne in an yayi kaulani an yi kauli biyu wasu malamai sun tafi akan cewa haramun ne an hana kwata-kwata sadaki sai dai ka kafari ba zai yiwu a yi sadaki da amfani ba wasu kuma suka ce a kawai karhanci ne makaruhi ne in an yi sadaki da amfanin ma auren yayi kaga wanda suka ce an hana in kafin dukuli ne za a bata auren ba da dukuli tun da dama mun ce duk auren da matsalan da ya sa ya ɓaci ɗin dalilin sadaki ne to in an yi kwanan aure za a tabbatar da auren saboda haka wanda ma suka ce an hana ɗin in an yi kwanan aure ya yi fauci shi kenan za a tabbatar da sadakul misli wanda kuma suka ce makaruhi ne ko ba a yi kwanan aure ba kawai an aikata makaruhi amma aure ya yi shine kaulani an yi kaulani wasu suka ce an hana aure bin manafi'a wasu kuma suka ce a karati ma'ana makaruhi ne in an yi auren yayi dai kenan ba wata alimi ha qur'anan da koyar da yake alqur'ani a matsayin sadaki haka zo shi aran male ya ga yarinya mai yiwa ma sadakin mai tsada ne yake yana bukata haka zo basin sadaki yake gaskiya kun gani eh ni abin da zan ci ma wanne yake taimaka min ba ni da komai amma an yadda zan koya mata izu goma tarawa daidai janjan za ta samu tilawa a maimakon sadakinta in kun yadda bismillah su kuma dama yarinyar an yi an yi an yi an yi tilawan aya biyar ma ya gagara shi kuma yace ko da fahimi ko da ya zan yi kokarin Allah ya ta sai ta haddace to yanzu yaya idan aka yi aure da wannan sadakin yayi wasu suka ce a bai ba an hana yin haka din wasu kuma suka ce in an yi yayi kawai an aikata makaruhi ne duk da muna nan akan wanda kaulin da ya nuna an hana in kabla dukuli ne za a bata auren ba da dukuli za a tabbatar da sadaqul misli wanda kuma suka tabbatar da cewa makaruhi ne ko kabla dukuli ne kawai an aikata makaruhi amma kawai ya karantar da ita qur'anin nan ta haddace maimakon sadaqin ta aure yayi biyu kenan ba wa ijajiha da kuma hajjantar da ita ya raka ta zuwa haji fa ba wai ya biya mata haji ba biya haji ka dama kuɗi ne ma kawai tana so ta je haji ne babu mijin irin mijin biza babu kaza tana ta bubbuga ya ce to ni in kin yadda raka ki da zan yi in ɗauki ɗawainiyar raka ki mu je ki aikin haji mu dawo shine sadakin ki in kin yadda kaga ai harka ce ta kuɗi yanzu misali in wani ne za a ɗauka haya ya raka ya je su je su yakin hakin za a yi kuɗi za a biya shi ko to wai yanzu wannan ɗin in an yi a maimakon shi ne sadaki an hana ko kuma makaruhi ne to shi ma ƙaula ne an yi ƙauli biyu suka ce idan aka yi aure sadakinta shi ne raka ta da zai yi ta je ta yi aikin haji shi ne sadakin auren yayi wasu suka ce aure yayi kawai makaruhi aka aikata ba za a bata auren ba ko da kablar dukuli ne wasu kuma suka ce an hana wanda suka ce an hana kaga yana nufin in kablar dukul ne za a bata auren ba da dukul za a tabbatar da sadaki na ainihin tamka sadakul musu to bangaren wanda suka ce an hana din sai suka ce to yanzu idan aka zo yaya aikin da ya yi ويرجئ بقيمة عمله للفسخ tunda aiki yayi aikin nan ko biya ake yi ba zai yiwu dai a yi sadaki da wannan aikin ba a kauli na farko ko to tunda ba zai ba ya za a yi tunda ya fara aikin sai suka ce ziyarji'u zai komo bi kimati amali za a biya shi kiman aikin da yayi lil har zuwa lokacin da za a ɓaci wannan aikin ya ce zai noma mata gona kunya ɗari biyu shine sadakinta ta yadda aka ɗaura aure bayan an ɗaura aure kafin ai kwanan aure sai aka ji kaga ɓataccen aure ne za a ɓata ko to yanzu idan an ɓata auren ya aikin da ya kunya nawa ya yace ya yi kunya saba'in da biyar to dole a biya shi kuɗin wannan kunya saba'in da biyar ɗin da ya yi haka nan kuma ko da bayan kwanan aure ne ai in ka lura wanda suka ce an haɗa ɗin ko bayan kwanan aure ne za a fita batun wannan ne a biya sadakul misli ko to yanzu idan ya biya sadakul misli ya aikin da ya yi za a biya shi kuɗin aikin da ya yi gaba ɗaya haka nan karantar da ita qur'ani ne ma ya fara suna yi suna yi sun yi wajen tilawan izu bakwai sannan kai ya ne kullum ba ka fita gida ya ce ai sadaki na nake so in cika wani sadaki ya ce ai a karantar da hajiya shine sadakin haka ce ai ba zai yi ba haka kai hukuma ta zo ta kange ta ce ka ba ta sadakin tamkanta to shi ma zai ce tilawa na na izu bakwai sai a zo a yi lissafi a biya ne yawwa shine wayar ji'u bi qimati amalihi zai koma a biya shi kiman aikin da ya yi lil faski zuwa lokacin da za a bata ko kabla dukuli ko bada dukuli wannan faski din na bata ainihin jingan da aka yi ne ba wai na bata auren ba tunda ai bada dukuli za a tabbatar da auren da sadaqul misri ba to wa karahati da kuma karahancin shi shine kaulani din wasu malamai suka ce tun farko ma makaruhi ne in an yi aure da haka auren yayi kawai an aikata makaruhi ne kalmughalati fihi kaman tsadadarwa cikin sadaki ai aure da sadaki mai tsada shi ma makaruhi ne kaman yadda wani yake makaruhi a wannan kaulin suka ce shi ma wannan din makaruhi ne kawai to shi tsadan sadaki malamai suka ce ya danganta da matsayin yarinyar da matsayin shi mijin ta yiwu ka samu wani auren a ce sadakin ya yi tsada amma an ka je wani waje kuma sai ka ji an ce ai wannan a banza aka zubar aka diba yanzu misali muka je eriyan mu in aka ci yayi sadakin da ya bayar din ya ba da dubu ɗari biyar sai a rike kai a ce sadaki a unguwannan dubu ɗari biyar to amma dubu ɗari biyar din nawa take in ka haɗa ta da gol duk ya wuce sisi uku ne ko hudu an ga wuce haka ba wani waje kuma sai ga an ce sisi goma sha biyu ce ina ai ita ce mai arha sauran duk ashirin da hurhudu ma karba ba na karba haka ba ka gani saboda haka ya danganta yawa wani mai tsadan a wani waje in ka waje in ka je wani waje shine mai arhan kawai dai a gurgudan ta kar a tsada da wajen sadaki yawa ba wai za a duba yawan kuɗin bane za a duba matsayin ta da kuma nawa aka saba karba sai a rage a yadda ake karban dan auren yayi albarka ta yiwu ka ji an ce ai wallahi an masa ragi ya samu sauki kaza ka ce nawa ce miliyan ɗaya da dubu ɗari shida miliyan da ɗari shida ya ce ai sauki ya ka masa ai a tamfa hamsin suke karba da ainihin sisi goma sha biyu da kaza da kaza yanzu da aka karɓi wannan ɗan ai dubi ya wuce ma kuɗin sisin ba kaga yanzu wannan aure ya yi albarka kenan ya in ko ka je wani area ya ce wannan ai mata hudu ma za ka aura da wannan kuɗin yawa saboda haka ya danganta da yanayin wanda ainihin za a aurar da wanda zai aura aha ce wal ajali haka nan makaruhi ne auren da za a sa wa ajali sadakin ajali kawai sadaki an fi so in an yanke ranar da za a ɗaura aure a zo da kuɗi a biya ba a san auren bashi saboda auren bashi kamar buɗe ƙofa ne na aje a aure ba sadaki dan wani in an yadda zai iya karɓan matar a bashi ya je kuma ana nana nan a zo a rabu ya ki biyan kuɗin a je a yi ta shara a yi ta kaza kaza ƙarshe a haƙura a barbar kaji ya zama aure ya tafi a kyauta kenan saboda haka makaruhi ne auren bashi dama hausawa ma suna cewa fallasa auren bashi ba yawwa Na'am.
Wanda suke da abin nan da shanu ba, da shanu.
Wai da shanu kayan kuɗi ne, dama muka ce sadaki ko gol ko azurfa ko abun kuɗi. Shanu ba abun kuɗi ba ne? Yanzu kana son gol aka baka sa aka ce ka kai kasuwa ka siyar ka siyo gol ba zai yi ba? Shi kenan kawai za a yi sadaki da shanu. Wa in amarahu bi alfin to yau kuma wani sabon rikici ne. wanda mafi yawa yanzu yana faruwa karambani ake ce wannan abin wayan amara bi alfin idan mutum ya umurci wanda zai je karɓo mar aure bi alfin da dubu ɗaya ayyana ha aula ko ya ayyana matar ko bai ayyana ba yake wane e na wakilta ka ka je wajen aure na wance a yanke sadaki amma kar ya wuce dinari dubu in yanzu ne misali kar ya wuce naira dubu ɗari ba ko ya ayyana matar ko kuma ya ce da Allah in dai ka samu matar da sadakin ta bai wuce dubu ɗari ba ka aura min ai akwai wannan mutum yana iya fowada wani lamarin aure cewa ya aura mar ko bai ganta ba ko kuma ayyana ya ayyana ta wance muna magana da ita ta ce a turo ai batun sadaki da Allah ka je amma kar ya wuce dubu ɗari ba ana haka ba kawai da ya je fazan waje wubi alfaini sai je ya ɗemo mar auren da dubu biyu shi ya ce mar gaskiya ba ƙarfi na dubu ɗari kawai da ya je sai da aka zo sai farko ma aka ce dubu ɗari biyar shi gogon kawai sai ya ce kai yanzu ai ma ce ma dubu ɗari ai akwai kunya ya ce mu taya ɗari da hamsin kawai abu ya kai su dubu ɗari biyu kaga ya kun tumur kura to kuma gashi an riga an ɗaura aure to yanzu a nan kaga an samu matsala ko kuma wannan sadakin an yanke ne ba a biya ba sun yadda da dubu ɗari biyu shi kuma abin da ya gaya mar dubu ɗari sai aka ɗaura auren a haka to yanzu za mu duba mu gani yaushe liƙi ya tashi aka ji abin da ya faru bayan ta tare ya yi kwanan aure ne ko kafin ta tare ya yi kwanan aure ne sai ya ce fa inda kala idan ya riga ya yi kwanan aure an yi auren har ta tare har ya yi kwanan aure kawai lokacin biya da ya yi sai ya ɗauko dubu ɗari a ainihin rafa ajiya ga kuɗin nan ta ce wani kuɗi ya na ga rafa ɗaya ya ce ya to me kike nufi ta ce ai dubu ɗari biyu muka ya za ka kamun dubu ɗari ya yi salati ya buga salati ya ce dubu ɗari biyu a ya ya ce ai ni sam dubu ɗari na ce mara ya zai je min haka ita kuma ta ce sam ka ta kirawo waliyanta ta kira don Allah nawa alƙali nawa ya ce dubu ɗari biyu kai wannan ma gashi dubu ɗari biyu aka ɗaura auren nan to yanzu sai mu kira gogon da ya je janyo wannan rikici aha to fa inda kala ya riga kuma ya yi dukuli kaga da bai yi dukuli ba kaga hajanta yana hannunta to yanzu ya riga ya hauzi ya karbi hajanta ya riga ya yi dukuli to yanzu ya za a yi fa'alar zauji alfun shi miji kan dama ai dubu ɗari ya ce saboda haka fa'alar zauji alfun wannan dubun shine wanda muka fassara da dubu ɗari ko wannan dubu ɗarin kaɗai shi yake kan mijin za ka ka dubu ɗari wannan rafan da ka bata na dubu ɗari sai ka ce to shi kenan yanzu abin da za a yi kuɗinki ba zai ciwon kai ba amma rike dubu ɗarin sai a ji a kamo shi wancan wagarimal wakilu alfan kwarai ha in da ya jawo ruwa ba shi ruwa yake duka ba da ya cire a dubu ɗarin ai da ko ai ne ko a fasa shi ya rikici saboda haka wa alal wakili alfi a wa garimar wakilu alfan yanzu wakilin shi zai biya wannan dubun da ya ƙara ɗin kaga saboda haka kalubale ba ruwanka da karambani abin da mutum ya gaya ma kamar abin da ya ce ma kai wakili ne ya ce ma shi faɗi ya karbe shi kaza to karke da ka kara a wallahi mun yi wayan shi ba ne to amma ai da abin da muka yi ba zai ki ba wai wai karke yadda in dai ba ka zan zaka yi cika mar da aljihun ka bane karke yadda a to kuma ku sai dan naku ka ce to ai mu wakilai ne ai ba iyayen sa bane to in ma wakilai ne ba za ku ya dauka ku ce ya za a yi mu a ribakin mutum ba misalin da yake ciki ba da abin da za in ma taron zai watse ya wata amma in ka tsara sai ka biya shine wa garimal wakilu alfa kaga bai ci ba bai sha ba daga wakilci karambani ya janyo mar sai ya biya dubu to anan amma fa da sharadi ku kula yace in ta'adda idan ta'addanci yayi kaga kamar yadda muka faɗa na ai ta'addanci ne mutum ya ce ma ga iya ƙarfin shi ka je ka zauna kawai zakin baki har ka je kai mar ta'addanci ka ƙara mar yanzu kuma gashi yayi kwanan aure abu ya tashi to yanzu anan tunda ka yi ta'addanci kuma wannan ta'addancin ya tabbata bi ikrarin da ikrarin shi ana zuwa ka ce to yanzu malam usman ya aka ya ka ce to ka san duk gari gashi abin da ake kai baka san komai yayi tsada bane to amma ba ya ce wallahi ka biya min na amma ni ganin nayi abin ne aka bari kar ya je kaza to sai ka biya ka ka yi ikirari da bakinka cewa ta'addanci kai ka tsara mar akan yadda ya cewa au au bayyinatin ko kuma shi bai yi ikirari ba amma an samu shaidu wanda sun tabbatar da lokacin da zai sa shi ya ce mar kar ya wuce dubu ɗari kaga shaidu sun tabbatar kaga yanzu ko ya yi ikirarin ta'addanci ko bai yi ikirarin ta'addanci ba wannan ƙarin da yin ta'addanci ne saboda haka sai ya biya wannan dubu na biyu kaga wannan mai sauki kenan inda mun gane bakin zaren ba wa illa idan kuma ba a samu tabbacin ta'addanci yayi ba ta yiwu shi mijin dubu ɗari biyun ya ce mar yanzu ne kawai ya yi tanazul da ya ga abin ya gagare shi sai zai canza magana ya ce dubu ɗari saboda shi wakilin ya tiri ya ce kai ka ce min dubu ɗari ta yiwu kuma ma haɗa baki suka yi da yarinyar bayan a dubu ɗarin aka ɗaura yanzu ta ce kawai ka murɗa abin ka ce dubu ɗari biyu ne zan baka ashirin a ciki ya yadda ya zo ya murɗa duk zai yiwu tunda ba a samu shaidu ba kuma bai yi ikirari ba to yanzu a nan ya za a yi tunda ba shaidu kuma bai yi ikirari ba ya ce to fa tu halifu hiya ba ta halifu ba kuma yi kiran can a nan tu halifu ba fa ta halifu ba akwai bambanci tsakanin ta halifu da tu halifu tu halifu ruba'i a menene a sulasi ne muda'af ko wanda ya eh fa tu halifu fa tu halifu hiya kun gane fa tu halifu hiya in halafa zawju kun gane wannan fa tuhallifu hiya din fa'ila ce tuhallifu ina maqulin shine mazuf alwakila kun gane fa tuhallifu alwakila tana da daman ta rantsar da wakilin amma kafin wakilin ya rantse me in halafa zauju idan mijin ya rantse yanzu ka kashi ya haɗe ita ta tabbatar da dubu ɗari biyu aka ɗaura aure saboda haka ɗari biyunta take nema shi kuma miji ya ce shi san dubu ɗari ya ce mar shi kuma wakili ya cire akan cewa dubu ɗari biyu ya ce mar to yanzu tana da dama mijin ya fara rantsuwa ya zo ya rantse rantsuwan nan kuma zai akan abu uku ne billahi lazi la ilaha illa huwa dubu ɗari na ce mar kuma da ya je ɗin ya ƙara dubu ɗari biyun ban sani ba bayan dukulin kuma da na ji ɗari biyun ban yadda ba sai ya faɗi abun kuɗi ƙwarai dan in ma dubu ɗari dubu ɗarin ka ce mar ai ba mamaki an zo an gaya ma ai da dubu ɗari biyu aka ɗauro kuma kai shiru a sukutu ridan dole sai ka biya ko kuma ba mamaki ɗin baka ji an ce da dubu ɗari biyun aka ɗaura ba har kai kwanan aure amma bayan kwanan auren da aka gaya ma ka yarda saboda haka dole sai ka rantse ka san akwai rantse-rantse wanda kusan sai an lakana mutum wannan kamar irin yaminul qaba ne kamar yanzu misali mutum ne ya kawo ƙara yana bin mamaci bashi ga shaidun shi sun tabbatar da yana bin shi bashin miliyan biyar kaga farko alƙali zai nemi shaidu ko ga shaidu sun zo sun tabbatar da yana bin shi kaga kuɗi ya tabbata ko to amma ina wanda ake bin baya nan ya mutu to sai ya yi yaminul qaba wannan yamin din ba rantsuwan tabbacin bashi bane a yaminul qaba ake ce mai rantsuwa ne zai akan aboko billahi allazi la ilaha illa huwa bai biya ni ba ban yafe mar ba kuma bai hada ni na bai biya na ba saboda in kunnan kowanne zai iya faruwa tayu ya biya shi kasancewan ya mutu ne ya zo yake so ya rikici ya karba ta yiwu kuma ya yafe mar ba shi ba mamaki daga an cewa an ya rasu Allah sai ya rasu Allah ba shi makwanci mai kyau kaza ina bi ka faɗa a zuciyar ka wallahi ka kuɗi nake mai damuwa wani ka Allah ba shi makwanci na yafe kawai ka yafe miliyan biyu sai ka yance gratuity shi ya fito miliyan ɗari ko miliyan hamsin ta yiwu ka canza shawara ka zo ka ce kana nema sai ka rantsi eh ban yace mar ba kwarai an ta yi akwai ya biya na zuciya mutum bai biya kowa ba amma a ran shi ya yafe kawai yanzu sai ji wani kuɗi ya faru kuma dama ya san shi na shi din duk jama'a ma kowa ya sani sai zai tsaya kawai ce a bayi kuɗin sai ka rantsi sannan kuma ta yi ya haɗa ka da mai biya ya ma kai game sai ka yi rantsu wannan shi ne ake cewa yaminul qaba saboda haka yanzu a nan shi ma ainihin zai wannan irin rantsuwan amma shi sigansa zai rantse ne bai san da wannan bai umurce shi da wannan dubu dubu ɗari biyun ba sannan kuma da ya ƙara ɗin bai ji ya yarda ba sannan bayan dukulin ma da aka faɗa bai yarda ba to in yayi wannan rantsuwan to fa tuhallifu hiya ita ɗin tana da daman kuma ta rantsar da wakilin tunda shi kam ya rantse da dubu ɗaya da dubu dubu ɗari ya umurce shi kuma bai yarda da ƙarin ba har bayan kwanan aure bai yarda ba kaga shi ya fita ko shi kenan sai a ce kai ma wakili ka zo ka rantse billahi allazi la ilaha illa huwa shi yace in karbo mar aure akan dubu ɗari biyu to idan kaga shi dama inda ya yi ikirarin ƙari ya yi a nan biya zai kama shi ko amma idan dama mijin ne ya sa shi ya ƙara mijin ne ya ce auro a dubu ɗari biyu ai kaga shi ba ruwan shi to miji ya rantse akan dubu ɗari ne tana da daman ta rantsar da shi shi ma akan dubu ɗari biyun mijin ne ya sa shi in ta rantsar da shi ya rantse shi ke na hakin ya zuge dole ta karɓi wannan dubu ɗarin ta yi haƙuri da shi shi ne fatuwa hiya ita tana da damar ta rantsar da shi wakilin in halafa zauju idan mijin ya rantse kowanne kuma ya nukuli biya ya kama shi farko idan mijin da aka ce za ka sha billahi allazi la ilaha illa huwa kan dubu ɗari kuka ya ce me abin rantsuwa ita ce fa ta hudu kuma duk ta gidan ma duk na fahimci ma duk sun fita sai saboda haka ba zan rantse ba to sai ka biya wannan ɗaya tunda ka ki rantsuwa sai ka tsara idan kuwa shi mijin ya rantse akan dubu da dubu ɗari ne shi wakilin da aka zo rantsarwa sai ya ce shi gaskiya ba zai rantse ba to kaga nukunin shi kamar ikirari ne sai ya biya yawwa idan ya idan idan yayi nukuli a nan ita za mu tuhume ta da cewa dubu ɗari ne ita ma sai ta rantse ba shaidu amma tana da shaidu akan ɗari biyu ne kuma wakili ya yi nukuli dole sai wakili ya biya mun gane wannan to wa fi tahlifin zawji lahu inna kala wa garimal alfa saniya qaulani mun fahimci dai maganan farko miji zai fara rantsuwa in miji ya rantse ta sa wakili ya rantse in wakili ya rantse hakinta ya zube ba to yanzu idan tun farko mijin sai yayi nukuli ya ki rantsuwa maganar mu na farko ba mun ce in mijin ya ki rantsuwa zai biya ba to idan wai mijin yayi nukuli ya ki rantsuwa shine inna kala idan mijin yayi nukuli yana da daman ya rantsar da ainihin wakilin shine talifin zauji lahu ainihin wakili mijin yana da daman ya rantsar da wakilin inna kala in yayi nukuli saboda in wakilin ya rantse sannan wagariman alfas saniya shi mijin ya biya ainihin biyu na ga dubu na biyu din ko kuma a daga yayi nukuli ba ruwanmu da rantsarwan wakili dole shi zai biya shine kaulani yawwa wani kaulin ya nuna tun farko dama mijin ne zai fara rantsuwa sannan wakili ya rantse ko to yanzu idan mijin ya yi nukuli ya za a yi zai biya to amma shi mijin yana da daman ya yi nukulin ya sa ainihin sai wakili ya rantse sannan ya biya kaga mun buɗe wannan kofar in wakili ya ki rantsuwa kaga kenan biya zai koma kan wakili amma idan muka ce bai da damar rantsar da shi tunda shi ya ki rantsuwa kaga tun farko shine ainihin zai biya wannan ainihin kuɗin ko to shine aka yi kaulani wasu suka ce kan ya biya yana da daman siyasa wakili ya rantse wasu suka ce a in je yi nukuli kawai yana yin nukuli biya ya kama shi mun gane wannan to in ba ku manta ba can mun ce fa in da kalafa wannan rikicin bayan an yi kwanan aure ne ya taso ko to wa in lam yadkhul idan bai yi kwanan aure ba fa an je an daura aure dama dry marriage ne an je an daura aure an zo ana batun aini ya aka yi ya aka yi kawai shi kenan sai aka baɗi sadakin ai dubu ɗari biyu ne sai ce a ɗari biyu ni da na ce wani ɗari za ka ɗauro min aure za ka ɗauro min a ɗari ko shi ɗin ya yi ikirari ya ce ɗari biyun ne shi ya ta'addanci ko bai yi ikirari ba ko ma ya dai kafin a yi dukuli abin ya sashi to yanzu tun da ba a yi dukuli ba ai hajanta yana hannunta sai mu duba mu gani warabiya a duhuma idan ɗayansu ya yarda da abin da ainihin ɗayan ya yi da'awa da ziman akar ya lizinci ɗan uwan shi yanzu misali shi ya ce dubu ko misali a kuɗin mu mun ce dubu ɗari ita kuma ce ce a dubu ɗari biyu aka ɗaura kuma ba a yi kwanan aure ba sai mu ce to yanzu ke yaya kin yarda a dubu ɗari ɗin ta ce ta yarda shi kenan aure ya lizinci mijin dole ya biya dubu ɗari haka nan kuma ita ta ce bata yadda ba sai muka juya wajen shi muka ce to kai yaya ka yadda za ka ƙara ɗarin ya zama dubu ɗari biyu ya ce ya yadda shi ke na da zuce ta kowanne bai da daman janyewa in dai ɗan uwan shi ya yadda da abin da ya yi da'awa mun gane wannan shine waradiya adu ma lazimal akhar amma la in zama wakilul alfa banda inda da irin wannan rikicin ya faru sai wakilin ya ce ya ɗauki nauyin biyan dubun mijin yana da dama ya ce ban yadda ba yanzu misali ka sa shi ya karɓo ma aure akan dubu ɗari shi da ya je ya karɓo a ɗari biyu kafin a yi kwanan aure rikici ya faru da rikici ya faru kai ka ce a dubu ɗaya ita ta ce sam a da dubu ɗari ita ta ce sam dubu ɗari biyu to kai ka yadda ka cika ɗarin mana ya ce ba zan cika ba ke ki yadda ki karbi dubu ɗarin ta ce ita ba za ta karba ba sai an cika sai gogon wakili ya ce a to shi ke ne yanzu abin da za a yi ku bari zan cika to bai lizinci mijin ba kana da daman ka ce ba na so saboda zai iya zama gori za a iya har ƴaƴanka ka ce a auren uwansu lokacin a yi dakiyar aka zo sai ni na cika musu dubu ɗari saboda haka kana da daman ka ce ba ka so shi ne in shi mijin ne ya ce zai cika dole ta yadda in ita ce da ta karɓi wannan dubun dole yadda amma wakilin ba mamaki ma mai yiwuwa saboda haka ma ya je wannan ta'addancin saboda a zo ya san ba ka da kuɗi in ta kakare ya ma ciko a zo kuma wani abu ya biyo baya a zo a rika ma goyi saboda haka kana da daman ka ce ba ka so in gane wannan shine la in yalzama al-wakilu al-alfa sannan wali kullin kowanne tsakanin mijin da matar kowanne yana da daman ta halifal akhar ya rantsar da ɗan uwan shi fi ma yufidu ikraruhu cikin abin da ikrarin shi zai fa'idantar mijin balagagge ne mai hankali ne rashidi ne kaga ikrarin shi zai fa'idantar ita ma balagaggiya ce mai hankali ce rashidiya ce hajiya ce ma kaga ita ma ikrarin ta zai amfanar ko to kowanne yana da damar ya rantsar da ɗan uwan shi kai zaka sha billahi allazi la ilaha illa huwa auren nan akan dubu ka umurce shi tana da damar ta rantsar da shi kaga ma'anan damar rantsarwa ka san fashi duk lokacin da rantsuwa ya tinkaro mutum yana kin rantsuwa abin da ake da awazi ya hukan shi yawwa ya rantsi akan billahi allazi la ilaha illa huwa akan dubu ɗari na umurce shi tana da dama haka kuma idan ya rantse shi ma yana da damar rantsar da ita ke ma ki rantse billahi allazi la ilaha illa huwa akan dubu ɗari biyu aka ɗaura auren nan kowanne yana da damar ya rantsar da ɗan uwan shi mun gane ya ce waru jiha haka ne in lam takun bayyinatun amma fa nan wajen rantsarwa idan kowanne bai da shaida shi da awaye cewan dubu ɗari ya ce mar waye shaida yake da gani sai shi ba shaida to tana da damar rantsar da shi haka nan ita ma da'awa ta yi na cewa lokacin da ya zo maganar sirati dubu ɗari biyu aka yi waye shaida ba shaida a nan tana da yana da damar ya rantsar da ita amma duk wanda yake da shaida ai kaga ba amfanin rantsuwa tun da dama ai tabbatarwa ake so sannan wala turaddu ba za a yi raddin wannan rantsuwar ba ini tamahu idan kowanne tuhuman dan uwan shi yake kasan rantsuwa akwai yaminu tuhuma yaminu tuhuma shi ba a kalbin shi ba a raddin shi kana tuhuman abu kaza ne sai ya ce shi san ba haka bane zaka iya sa shi rantsuwa to yanzu wannan rantsuwan ba zai ce a to ni ba zan rantse ba kai ka rantse abin haka ne mu ce to ai dama shi ba tabbas bane tuhuma yake yi saboda haka idan kowanne idan tuhuman dan uwan shi yake ya ba shi rantsuwa wannan rantsuwan tuhuman ba zai yi raddin ta ba tunda shi dama yaminu tuhuma kamar yanzu misali ne kai ne kai bako ka sauke shi a falonka falon nan kofar shi ɗaya tunda kuka shiga kuka ci abincin dare akwai kuɗin ka miliyan biyu a ajiye a ƙarƙashin gado kuɗin nan ka tabbatar da suna ajiye bakon nan banda shi ba wanda ya shigo ɗakin nan kuka kulle kofa asuba ta ya kai salatu ka tashe shi mu je masallaci ya ce a ni bako ne a gida zan yi sallata ka tafi kana fita ka rufe ka dawo ka buɗe akwai wanda ya shigo ya ce ba wanda ya shigo kuma ba kuɗinka wa ya ɗauka kaga kai a tuhuman ka bako ne amma ka ga lokacin da ya ɗauka to yanzu in ka kawo ƙara eh shi bakon ya yi kira ya ce kwarai hakika ɗakin ba wanda ya shigo sai shi da ya fita kuma shi ya shigo ba wanda ya shigo ba wanda ya amma ya kuɗi ya ce ban san inda kuɗi ya yi ba to yanzu anan kaga tuhuman shi kake yi to yanzu a nan dole ya yi ɗayan biyu in ma ya rantse wa in ma ya biya to wannan rantsuwan ba a kalbinta ma'ana ba a rajinta ba irin rantsuwan munkir ba ne ko kuma rantsuwa tare da shaida wanda za ka yi kalbi ka ce shi ya rantse in biya shi ba irin wannan ba ne tunda ba hakika ba ne tuhuma ce shine wala turaddu in ittihamahu ba a rajin wannan rantsuwan in je kowanne tuhuman dan uwan shi yake ya zo mai mini tuhuma kenan warujja guda atu halifi zauji to yanzu idan aka zo zai fara rantsuwa an jayar da a wani imami kenan ibn yunus ko yawa ya rinjayar da cewa guda atu halifi zauji fara rantsuwan namiji ita take da daman ta sa shi ya fara rantsewa akan dubu ɗin in ya rantse sannan kuma ita ma sai ta rantse akan dubu biyu to shine anan yace warujja guda atu halifi zauji ma amarahu illa bi alfin kaji abin da zai rantse sigan ya rantse billahi la ilaha illa huwa ma amartuhu illa bi alfin na rantse da Allah ban umurce shi ba sai da dubu ɗaya wannan dubu ɗayan ƙari ya mun to idan ya rantse sun sannan lilmar ajil fasku ita matar bayan ta sa shi rantsuwa ya rantse tana da daman ta ce to shikenan a fasa auren tun da tun yanzu abu ya zama rikici ni ba na so a rusa auren shikenan a rusa amma bayin da za a rutsa in kamat bayyinatun ala tazwiji bi alfaini idan ta kawo shaidu akan cewa dubu biyu aka daura auren misali ga shaidu sun tabbatar da cewa alwalin shi da ya zo dubu ɗari biyu ya ce amma shi kuma ta sa shi ya rantse akan cewa shi da dubu ɗari ya umurce shi to yanzu tunda tana da shaidu kuma shi gashi yayi rantsuwa tana da daman a bata auren ka ko san dama duk inda aka bata aure bata ci ko kobo ba za a miyar mar da sadakin shi to me makumi yace wa illa idan ko ba da shaidu kaga ita ma tuhuma yana kanta ba mamaki da dubun aka daura yanzu ne ta murda maganar ta ce dubu ɗari biyu fakkal fakkal iftilafi fi sadaqi yanzu abu ya juya kenan ba ta da shaidu to tun da ba ta da shaidu ya zamo kamar saɓani kan sadaki duk lokacin da aka yi saɓani a kan ta da yanzu anan ba wai saɓani a kan sadaki ba ne saɓani a kan umarni ne to yanzu tun da ba ta da shaidu sai abin ya juya ya zama kamar saɓani a kan sadaki ne mun gane yanzu sai abin ya juya a ce ita za ta fara rantsuwa sannan shi ya rantse ka san duk lokacin da aka yi saɓani a kan sadaki an zo an ɗaura aure lokacin biyan sadaki sai ta ce ita kuɗin ta ya fi haka abin da aka ɗaura aure an ɗaura akan dubu ɗari biyu ne shi kuma yace sam akan dubu ɗari aka ɗaura ka ganin ba wai umarnin wakili ba ne akan ainihin kuɗin sadakin ake saɓani to duk lokacin da saɓani ya zama akan kuɗin sadaki ne to ita za ta fara rantsuwa saboda in ka lura muna ajiye matar a matsayin ba'i'i mai siyarwa muna ajiye mijin a matsayin mushtari mai siye tunda shi ya zo zai sayi kayanta ko zai sayi jin daɗi da ita yanzu tun da ba a yi kwanan aure ba kayanta yana hannunta ita za ta fara rantsuwa idan ta rantse sannan kuma shi mijin sai ko ya biya abin da ta rantse a kai ko shi ma ya rantse sai a bata auren shine fakal iktilafi fi sadaqi wannan kenan duk ba muna kan wannan cikin na ainihin dubu da dubu biyu wa in alimat bi ta'addi anan kafin mu shiga wannan karatu akwai abin da ya kamata mu gani lokacin da shi wannan wakilin ya zo yi wannan ta'addancin na dubu ɗari da ya ƙara ya zama dubu ɗari biyu a faɗanmu ko kuma na dubu da ya ƙara a kan dubu da ya ce mar ka ga ta'addanci ya ko wannan ta'addancin ta yiwu shi ma ya san ya yi ƙarin nan ita ma kuma ta san ƙari ya yi abin da ya ce dubu ɗari ne ta yiwu kowa ya san wannan abin da ya faru ta yiwu kuma ita ta san dubu ɗari ne mutumin nan shi ya ƙara ɗari amma shi mijin bai san an ƙara ba ta yiwu kuma shi mijin shi ne ya san an ƙara ita shi ne ya san wannan dubu ɗarin ƙari ne amma ita ta ɗauka shi ya turo shi da ɗari biyu sannan kuma wannan sanin ta yiwu shi ɗin ya san ita ma ta san ya sani hakanan ta yiwu ita ɗin ta san shi mijin ya san ta sani to kowane hukunci shi daban shi ne za mu shiga mun gane shi ne ya ce farko tukuna wa in alimat idan ita din ita kadai ta san bi ta'addi wannan ta'addancin da wakilin yayi shi bai sani ba ta tabbatar da cewa dubu ɗaya ya ce mar yanzu wannan wakilin da ya zo ta tabbatar da cewa wannan dubun ƙari yayi shi kenan waliyanta suka yadda aka ce an bar abin a dubu ɗari biyu amma ita ma ta san wannan dubun wakilin nan ne ya ƙara sannan wannan rikicin ya zo ya faru to fa alfun kawai yanzu dubun shi za a biya tun da ai wancan din ta riga ta sani ya za a yi mutum ya yi iko da abin da ba shi da shi saboda haka fa alfun wannan dubu ɗayan kaɗai shi za a biya dubu na biyu ya zama ashirin tun da ta sani kuma shi wanda aka ƙara bai sani ba ta ga yadda ta sani kenan wabil akasi idan kuma an samu akasin haka ita an zo an daura aure da dubu biyu ne su a ikirarin su kawai shi ya turo shi amma shi mijin kuma ya san dubu ɗaya ce mar shi ne ya ƙara dubu ɗaya ya san da wannan ta'addancin kaga shi ne ya sani su ba su sani ba to fa albaini dole dubu biyun zai biya tun da shi ya san ta'addancin su ba san wannan ta'addancin ba mun gane wannan inda ita ta sani dubu ɗaya za a bata inda shi ya sani dubu biyu za a bayar ba to sai na uku me yake eh yawa wa in alima kullun idan kuwa dukan sun sani shi ma ya san an yi ta'addanci an ƙara dubu su ma sun san dubu ɗaya ce dubu ɗaya nan ta'addanci ya ƙara kaga alimu kullum kowane ɓangare sun san wannan mutumin karambani ya ƙara aha fa in alima kullun sannan wa alima bi ilmil akar kowanne kuma ya san dan uwan shi ya san ta'addanci a kai ita din ta san wannan dubu ɗayan wakilin nan ne ya kara kuma ta san shi ma ya san ya mar ta'addanci a kara shi ma kuma mijin ya san ainihin an yi ta'addancin kuma ya san ita ma ta san dubu ɗaya na bayan dubu ɗayan nan wannan mutumin ne ya kara kaga alima kullun bi ilmil akar ko au ko kuma lam ya alam kowanne bai san dan uwan shi ya sani ba amma kowanne ya san yi ta'addanci shi ya san amar kari su ma sun san wannan dubun kari ne amma kowanne bai san dan uwan shi ya sani ba to anan za mu yi jiyar da bangaren sanin shi sai mu ce fa alfani dubu biyun ne zai tabbata kasancewa ita ta san ta'addanci ne tunda shi ya sani ya shiru ai shi ne mai biya saboda haka dubu biyun zai biya dole mun gane wannan eh ya wakil shi mijin kai ba ya sani ba kai ne bana tura ka na wakilta ka ka je karɓo min aure akan dubu ɗari sannan da ka je sai ka karɓo a dubu ɗari biyu kuma na san dama na ce kawai ke wannan sharif ɗin kun gana cewar dubu ɗari ko amma na san zumuɗin shi da karambanin shi za ka ɗari biyu zai karɓo kuma kana zuwa ka ce ɗari biyu kuma na zuwa da kai abin da ce ai dama na san za a yi haka kaga na san abin da kai to yanzu tun da na san ya kamar na yadda ne saboda haka dubu ɗari biyu za ka biya shi ne fa alfani to wa in alima bi ilmi ha faqad fa idan shi ya san an yi ta'addancin ita ma ta san ta'addanci ne amma shi ya san ta sani ita bata san ya sani ba to yanzu anan fa alkum shi ya san an yi ta'addanci an kara dubu ita ma ta san dubun nan ta'addanci aka yi amma matsalar da aka samu shi ya san ta sani amma ita bata san ya sani ba kaga kasancewan bata san ya sani ba ta tabbatar da dubu ɗaya kawai shi ya yadda saboda kaga kasancewan ta san dubu ɗaya nan na ta'addanci ne kuma ta bata san cewa ya san yi ta'addanci ba kaga ta yarda da wancan dubu na asali kenan saboda haka fa alfun dubu ɗaya kawai za a biya wabil aksi haka na an samu akasin haka kuma fa alfani dubu biyu za a biya akasin haka shine da aka yi ta'addancin nan shi ya san ta'addanci aka yi ita ma ta san ta'addanci aka yi amma ita ta san mijin ya sani amma shi bai san ta sani ba to a nan fa alfani ga shi ta san an ta'addanci ne amma shi bai san ta sani kasancewar bai san ta sani ba kaga ya nuna kenan ya yarda da wannan ta'addanci zai biya saboda haka fa alfani sai mu tsaya nan alhamdulillah أظن يرى المشكلة فيما فيه من الإشكال ولم ولم يلزم زم تشكو ولم يلزم تزويد كذا كذا آها الحمد لله أكمل تنبأ نعم